السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم Allah yana gaya mana cewa min ayatihi yana daga ayoyin Ubangiji khalqus samawati wal ardi halittar sama da ƙasa halittar samai da ƙasai wanda Allah ta'ala ya halice su ba tare da ya kwaikwaya daga wajen wani ba ba tare da sai an samar da wani sinadari na halittar sama ko na halittar ƙasa ba وما با وما بث فيهما من دابة hakanan yana daga irin manya-manyan ayoyinsa abinda Allah madaukakin sarki ya baza fihima tsakanin sama da ƙasa min dabba na abubuwa waɗanda suke wato ainihin motsi wato Allah ta'ala ya ya shimfiɗa tsakanin sama da ƙasa akwai halittu waɗanda suke masu motsawa masu numfashi masu rai daga mutane ko dabbobi ko tsuntsaye ko kwataurari masu gudu a duniyar sammai Allah yake cewa wa huwa ala jam'ihim wannan halittu da suka fantsama ko ina ka zagaya ga sunan to shi ubangiji akan ya tattara su idza ya sha'u qadir in dai har ya ga dama yana da ikon da zai tattara waɗannan halittu da Allah madaukakin sarki ya baza su tsakanin sammai da kasai ko ko ya baza su a bayan kasa amma ana cewa idan an tattara halittu din a ranar tashin alkiyama to dukkanin halittar da ta cuci wata Allah ta'ala zai bari a yi abin da ake ce da shi hisabi wanda aka bai wa tacil ɗin rajul mazalim abin da aka zalunce ka a maida ma abin da ka zalunta ka mayar saboda adalci na Allah madaukakin sarki saniyar da ta cuci wata da ƙahonta sai ta rama a ce rama wacce ta sa haƙuri take ji wata ita ma a ce ta rama wadda ta harbi wata da ƙafa ita ma a ce ta rama an ce har bishiyar da ta gogi yar uwarta bishiya wancan wancan reshen yayi rami yayi kwalli saboda gugar ɗayan shi ma sai an ce ya rama idan an gama to su ne ake cewa da su kunu turaba sai ku zama ƙasa sai ku zama ƙasa tsuntsaye da dabbobi da halittun tudu da halittun kowanne shikenan sai ya zama ƙasa idan kaga dabba bata zama ƙasa ba a wannan ranar ko ko wata halitta bata zama ƙasa ba a wannan ranar to ta musamman ce daga cikin su akwai karen ashabul kahfi kare na ashabul kahfi shi ba cikin kunu turaba shi ɗan aljanna ne ma ga shi dai kare ne amma karen ya bi bayin Allah ya bi bayin Allah ba annabawa ya bi ba waɗanda suka yi da annabawa ya bi ina kuma ga wanda ya bi annabawan kai tsaye karen ashabul kaji karen waliyai sai ga karen ya samu tafiya aljanna jakin da aka yi kisar uzairu da shi shi ma zai shiga aljanna saniyar da aka yi rigima kala innahu ya kuli innaha bakar min safara'un faki ulama tasuru nazirina ita ma ba za ta zama kasa ba dan ta ba da wani abu na alamun samuwar Allah a sanda ake da bukata sandar annabi Musa ita ma ba ta cin kunu turaba huda hudan sayyida bilkisu wanda shi ya kawo labarin labarin sayyida bilkisu ga annabi sulaimanu na na zo maka min saba'in bi khabarin yakin ko na zo maka da garin saba da labari labari na tabbas wanda ba ku kwanto a ciki to shi ma saboda wannan abin da yayi aka ce shi ma ba zai zama kasa ba to aka ce watakila har da wa qala allazi indahu ilmu min alkitab sa'atika bihi qabla an yatallika tarfuka shi ma wannan ba daga cikin masu zama ko nutsura ba to waye limamin su burakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan burakar ita ce jagorar waɗannan dabbobin yan gata a lahira akwai kifin da ya hadiye annabi Yunusa wanda a cikin sa annabi Yunus ya dinga zai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma wannan kifin ba zai zama kasa ba akwai ya ayyatu hannamul dukhulu masakinakum la yahdumannakum sulaiman dunuhum la shuruna to wannan wato tururuwan ita ma da ta gaya wa duniya abinda annabi sulaimani ya taho da shi kuma abinda ya taka su in ma zai taka kada fi ku zarge shi bai san haka nan ba to dukkan waɗannan ba su daga cikin waɗanda za su kasance kunu tura ba ba su daga ciki amma duk gaba ɗaya halittun farko da na ƙarshe Allah ta'ala zai tattara su ya haɗa su a ran tashin alkiyama iza ya sha'u a lokacin da yake so qadirun Allah shi mai iko ne akan yin haka din kuma ikonsa babu abin da yake gagarar ikon Allah madaukakin sarki na
وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin dukkanin wani abin da ya same ka daga cikin musibu in an ce musiba abin da ya zai dagula maka hankali ya gigita maka tunani to wani sunan shi musiba wani abin rashin jin daɗi da ya same ka daga Allah ma asaba min musibatin kalmar asaba abin da ya same ka na rashin jin daɗi min musibatin na wannan abin rashin jin daɗin da ya same ka ku shi ake ce da shi musiba to ha kawai Allah ta'ala zai aiko da musiba a'a ba ha kawai zai aiko da shi ba fa bima kasabata aydikum sakamakon abin da hannunku ya aikata ne menene hannu iko ikon kuna sane kuka yi wa Allah wannan abin da shi ku Allah baya abin da baya sane shi ma din yana sane zai muku azaba yanda kuka saba masa kuna sane haka zai muku azaba yana sane cewa ku ne fa ku din ne ba zai kauda kai ba saboda ne ku ne kuka yi wa kanku wannan ya faru cikin zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin dangogin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bashi na mu'jiza da abin da aka tambaye shi ya yi musu amma suka kangare suka ƙi Allah ta'ala ya kawo musu dangogin musibu iri-iri daga cikin irin musibin da Allah ta'ala ya aiko musu da shi ya aiko musu da tufana fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru duk sanda aya ta zo musu musiba ta same su dan ko za su koma wa Allah idan sun koma wa Allah din idan musiba ta kauce sai su koma gidan jiya Allah ya jarrabe su da ruwan tufana ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da jini ya jarrabe su da kwadi abubuwa ne na jarraba iri iri Allah ce ayatin mufassalat ayoyi mabambanta amma ba su yi imani sun sallama wa Allah sun yi sabon da suke na wani Allah madaukakin sarki ba wato bautar wani Allah madaukakin sarki ba dan haka yana daga cikin husnul adabi abin da ya same ka na alkhairi kace daga Allah ne abin da ya same ka da rashin jin daɗi ka ce laifi na yi wa Allah Allah ya taɓa ni kuma haka ɗin ne idan yana son ya kankare maka zunubi to sai ya ɗan mutsine ka koyaya sai ya ɗan taɓa ka ka ɗan yi jigau don ka koma zuwa gare shi amma idan ya kyale ka sakaka ba za ka koma zuwa ga Allah ba amma idan ya ɗan taɓa ka koyaya za ka koma zuwa ga Allah shi yasa za ka ga Allah maɗaukakin sarki idan yana son bawa sai ya taɓa shi idan kuma yana son ya kama shi da azaba sai ya kyale shi da yanda ya samu kansa da yanda yake so a rayuwa na taɓa ba da labarin wata gyatuma ko in ce wata baiwar Allah baiwar Allah ce mutanen da suka kawo ta gurin ma'aikin Allah ma'aikin Allah zai aura sai aka dinga ziga ta aka dinga gaya wa ma'aikin Allah ɗabi'u da halayenta aka ce mai haƙuri ce ma'aikin Allah ce madalla da wannan sifa ta haƙuri mai kunya ce ce madalla da wannan sifa ta kunya mai tausayi ce bakin Allah ce madalla da wannan sifa ta tausayi duk sifofi kyawawa aka gaya wa ma'aikin Allah daga irin halinta inda za a baka rawar da tsalle sai ka ce kuma sannan Allah ya hore mata lafiya ba ta taɓa jinya ba sai ma'aikin Allah ce subhanallah la khaira fiha ba alheri tare da ita a ce mutum bai taba zazzabi ko mura ba zazzabin nan da in mutum ya je dubiya zai ce Allah ya mayar ka fara ma'ana Allah ya sa kankaran zunubi ne zunubi kai wa Allah Allah ya jarabe ka kai baka taba yi rashin lafiya ba da matsala bakin Allah sai ce da mu ashaddu bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal amsalu wanda suka fuka haduwa da komai wato abubuwa na rashin jin daɗi daga Allah wanda suka faduwa da wannan annabawa summal amsal sannan sai wanda ya biyo layin su summal amsal sai wanda ya biyo layin su summal amsal fal amsal to da haka idan kaga kana zaune duniya ta yi maka yanda kake so to ka ji tsoron Allah makin Allah na bamu labari a wani guri cewa inna min zunubi zunub daga cikin zunubai akwai zunuban da la tukaffiruha salatun wala saumun wala zakatun wala hajjun sallah ko azumi ko zaka ko hajji na tadawwi baya kankare wannan zunuban me yake kankare wannan zunuban alhammu fi talabil ma'ishati walakin yukaffiru alhammu aw alhuznu fi talabil ma'ishati sai dai idan mutum ya je neman abinci aka ɓata masa rai Allah sai ce wancan ƙaton zunubin ku wanke masa shi a goge masa wancan babu shi wannan ɗanɗana musibar da ya akan neman halal ta ishe shi musiba a goge masa zunubin amma mutum kayi an sallar nafila ba ta kankare maka shi ba kayi azumin nafila kayi zakka sadaka ta nafila kayi aikin hajjin ta ɗau'i amma zai kankare ma wancan ƙaton zunubin ba sai me ya kankare maka shi sai ɓacin rai akan neman abinci to lalle Allah yana son bayi da alheri wa ma asabakum min musibatin dukkanin abin da ya same ku daga abin rashin jin daɗi fa bima kasabat aydikum yana daga abin da hannunku ya ma wato an yi aikata wa ya'fu an kasir Allah ta'ala kuma yana kau da kai ga mafi yawa yawan ayyukanku ba ma ya zuba ido ya gansu bare ya ce ai muku hisabi da shi sai ya kau da kai ya ce ani abu na bawa na bai ba bawa na bai ba bawa na bai ba ya abu ya yi abuwa shi yasa ma'aikin Allah yake cewa da mu a inna allaha farada al fara'ida fala ta'taduha wa harrama ashiya'a haram fala tubayyi'uha wa harrama ashiya'a fala ta'taduha sai ya ce wasakata an ashiya'a rahamatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhasu anha akwai farillan da Allah ta'ala ya wajabta kar a tuzarta akwai haramun da Allah ya haramta kar a keta kar a keta abin da Allah ya haramta anan ne malamai suke jinjina wa malikiya su wato malikiya su ne suka dora waɗansu daga cikin mas'alolinsu akan wato abin da ake ce da shi saddu zari'a a toshe wata kafa ta barna duk abin da zai bayu zuwa ga barna a toshe wannan kafar sai wani ya ce algama ta malam ban gane karatun ba sai a ce to akwai ayoyi guda biyu da suka tilka hududullahi fala ta'taduha ga waɗansu iyakoki na Allah kar ku ƙetara malikiya ta ce ni ba a nan nake ba ina wajen tilka hududullahi fala taqrabuha ga waɗansu dokoki da Allah ya haramta kar ma ku kusanci gurin ba kar ku keta ba kada ma ku kusanci gurin bare ku je ku ƙetara kaga an hana ka zuwa gurin bare gurin ya baka sha'awa ka ƙetare wannan dokar amma raguwar mazahibu a suna gurin ga inda Allah ya haramta karfa a ketara marufisi a kar a kusanci gurin ba bari a ketara to Allah madaukakin sarki ya kau da kai shine yake wasakata an ashiya yayi shiru bai gaya maka hukuncin wani abu ba fala tabahasu anha kada ku bincika ku ce to yaya kaza yake to yaya kaza yake duk abin da ya bayyana wajen hani ka kiyaya duk abin da ya bayyana wajen umarni ka aikata amma waɗansu ƙananan abubuwa mutsi mutsi mutsi mutsi wani mutum ya taɓa tambaya algama ta malam wai menene matsayin mutumin da yake sai da man bilitin mai da yake sa hasken fata nace to kai wace ka tambaya man bulitin shi yin bulitin din wato kamar shari'a ta hana to shi sai tsantsiri ya sa to kuma kada ya sai da abin da shari'a take ba ta so to amma in ka hada man zaitun da man kwakwa da riɗi shi ma yana goge fata shi kuma ya kenan zai sa fata ce fari ce kyau to shin wannan yana daga cikin abin da aka hana aka ce a inda za ka sai da man kudin ka je ka sayar in ba za ka tafi shi kenan ba za ka sayar ba amma kar ka lulika cikin komai sai na juwo yaya abin yake sannan in yi da yawa daga cikin abubuwa a wannan zamanin ba zai yi a gare ka ba ba zai yi a gare ka ba saboda za ka wani kila irin wannan abu ne wasa kata an ashiya'a Allah ta'ala ya yi shiru bai gaya maka hukuncin wani abu ba na hani ko ka umarni na biyayya to fala ta ba su anha kada ku ce za ku bincike akan wannan dan haka Allah ta'ala wa ya'fu an kafir yana rangwame ga mafi yawa yawan abin da bayi suke aikatawa na kusakurai a nan duniya
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض ku dai taron mushrikai taron kafirai taron jama'a da suke kangare wa koyarwar annabawa wallahi ba za ku iya gagarar Allah madaukakin sarki ya cin muku ba wai ma'ana kenan ba za ku iya gujewa Allah ba ka je wani guri ka buya ka ce nan ne inda Allah baya nan bai ganni ba kun yi wannan kun yi a banza ba ku gujewa Allah ba wa ma antum mujizina fil ardi ba za ku iya gagara Allah ku gujewa Allah a bayan kasa ba wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir in dai ba Allah ba to ba ku da wani majibincin lamari ba ku da wani mataimaki da zai taimaka muku akan biyan bukatunku ko ya taimaka muku akan sassaucin rayuwa sai shi kadai Allah madaukakin sarki na'am
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يرسل الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل جبار شكور Allah ya ce wa min ayatihi yana daga dalilan da zai nuna mana wahadaniyar Allah da ikon Allah aljawari fil bahari jiragen ruwa a cikin kogi ka jefa allura ta kwanta amma jirgin ruwa ka ɗau mutum ka ɗau kayansa akwai babban jirgin ruwa da ake ce da shi mela babban jirgi idan aka samu zaratan ƙarfafan 'yan dako sai sun yi wata shida su ne masa lodi kuma kullum za su dinga aiki iya ƙarfinsu amma wata shida bai cika ba idan an gama lodi sai kuma a buɗe wa mutane tikiti mutane su ga wanda ɗan kayansa a rataye wanda ɗan kayansa a hannu allura fa nitsewa ta yi amma wannan kayan da aka lodawa wannan wato sassaƙaƙƙen ƙeraren abin da wannan uban lodin baya nitsewa sam ba zai nitse ba wannan yana daga alamun wahadaniya ta Allah madaukakin sarki suna tafiya fil bahari a cikin kogi kal alam kamar manya-manyan duwatsu idan ka hango wani katon jirgin gari guda gari guda in ka hango shi kai kace dutse ne a aji amma haka zai keta ruwa ya tafi ya kai inda ake so a kai din in ba ikon Allah ba wa zai yi wannan misali in ba a jirgin ruwa ba kuma a jirgin sama domin ita wannan duniyar ita ma wata tekun ce kai ne baka sani ba wata tekun ce ita wannan duniyar da muke ciki teku tana nan teku tekun ruwa nan muna nan teku amma tekun tudu to wannan tekun ta tudu idan aka ajiye jirgin ruwa ida sabon ko sabon ka kalli nauyin jakar alhazai sai a ce kowane alhaji an ba shi dama cikin jakarsa ta alhazai ba ta hannu ba ya zuba kaya mai nauyin kilogram arba'in da shida kilogram arba'in da shida ko nauyin ya kai nauyin kwalli gram arba'in da shida kaga alhaji ya kira masu ɗauri an loda kaya an loda kaya an loda kaya an sa itace an danna an danna a zuge da kyar a kawo igiya a ɗauri a haɗa mutum hudu su ɗauka su ɗora mutum da ya kai mota ya ajiye da irin wannan za a loda wannan jakar jaka ɗari biyar a wuce ɗinsa a shimfiɗa a ƙasa sannan a zo a sa mutum ɗari biyar da saba'in ta hau kai ƙasan su kaya sama mutane mutum ɗari biyar da saba'in a cikin jirgin akwai man da yake tafiya da shi mai ko ta aka ce fifty liters ne ƙwaya kaza da Allah fifty liters ƙwaya hudu kai ya za ka ɗauke ta to wai san lita nawa ake zuba masa sannan ban daki duk ruwan da za ku yi amfani da shi a ban daki yana cin wannan ruwa nauyin ruwa banda nauyin mai ga nauyin ruwa wataƙila ga nauyin abincin da za a baku a cikin jirgi ana binku ana baku ɗan lemo na kwalba ko lemo na kwali ko snacks ko kuma abinci da fadaka ko shinkafa duk tana cikin jirgin sannan ga injin sa inji ka ɗauka za ka zo injin mashin sai ka sa wani ya kama ba to jirgin nan da injin sa sannan ga magana kayan wutarsa haka zai yi kura ya tashi ya bar ƙasa tsakaninsa da ƙasa kilomita 160-170 baya sama baya ƙasa in kaga ya yi ƙasa sai in ya je kusa da inda zai sauka to wannan hanyar da yake bi ita Allah yake rantsuwa da wasa ma'izatul hubuk Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi sai ka ce ina hanya take a sama masu taurari sukan ce a hanyar da taurari suke zagayawa amma masana jogara da haba ai mu yanzu mun gano hanyoyin da suke na sama shi kiliya din jirgi a sama ba irin kiliyar mota ba ce jirgi ya taho wani ya taho za su yi kiliya ba haka ba ne a ɗaya yana hawa sama ɗayan da wajen kafa kaza shi kuma ɗayan yana ƙasa da wancan da kafa kaza da haka za su yi kiliya ba haka da haka ba a haka ya taho ya taho wannan yana san wani na kasa wannan ya bar inda wani yake da kafa kaza wanda ya bar inda wani yake da kafa kaza to da haka Allah madaukakin sarki haka ya tsara zai tashi da mutane da kayan su da man su da za su yi amfani da shi da ruwan da za su sha da injin nasa da komai in za su yi shekara ɗari hudu da a awa hudu zai kawo su ya ajiye kuma a sauka lami lafiya babu wanda hankalinsa ya tashi sai dai hadarinsa ba shi da kyau wani malami mai hikima yana cewa hadari iri-iri ne aka ce ai keke ne ya kade shi sai a ce in ce ko bai ji ciwo ba keke ya kade shi aka ce ai babur ne ya kade shi sai a ce in ce ko bai kare ba aka ce a ai hadarin mota aka ce a ce in ce ko bai mutu ba ko in aka ce hadarin jirgin sama sai a ce in ce ko baya ciki kaga inda yana ciki to ba za a same shi ba sai dan wanda ba a rasa ba na ikon Allah amma in dai mutum yana cikin hadarin jirgin sama to sai hakuri duk da aka zancan a ce an taro ga wajensa an gane wani an ga wayarsa an yi kiransa har ma an ga wani duk babu wannan za a tara gawayin ne kurin a sallata ya za a yi musu wanka yayyaki kurin za a yi ya za a yi likafani to inda dama kowanne a kunshe shi a buhunsa in ba dama haɗa su a cikin buhu ɗaya in an kai su Allah zai ware na kirki ya ware na banza saboda sun zama gawai wani ko gawai ma ba za a gani ba abin da ya fi damun basure a nemo wannan bakin bakar rikodar mai ba da labarin abin da ya faru kafin haɗarin ya faru idan dai har za su yi abin da wannan ba ta kone ba to sai abin zikin ba zai kone ba mana to kuma ba a je gurin bahari yanzu dan haka wa min ayatihi aljawari fil bahri kal alam yana daga ayoyin ubangiji aljawar jiragen ruwa fil bahri a cikin teku ko a cikin kogi kal alam kamar manya manyan jirage akwai jirgin da idan ya lodin kaya kamar kwantena kwantena nan da ake kwantena nan ko ba komai a cikin ta na kaya karfan ta ba musiba ne bare kuma ake injina aka sako a ciki a loda wa jirgin ruwa ya yi ya tsaya can a ɗako ta a loda ya yi da yi ya yi da yi to amma fa inda yake a cikin ruwan sai dai a sa ƙaramin jirgi ya ɗauki kayan da kai masa aƙalla kilomita uku tsakaninsa da gaba don nan ne zai masa daidai nan ne zai samu balansin idan ya zo kusa da gaba to zai yi ta'adi sai dai a bashi a can na'ura ta rike shi ta kafe shi a dinga ɗaukan kaya da ƙananan jiragen ruwa ana kai masa yana haɗiyewa in an gama lodi shi ke na alo da mutane kuma ya juya akalarsa ya tafiya sa abinsa to wannan gudun da yake da tafiyar da yake abin da yake gwada maka ikon Allah maɗaukakin sarki in ya sha Allah ce idan ya ga dama yuskinir riha iskar da take garawa ta juya shi ya tafi Allah sai ya rike ta ka san da can kyalle ake sawa inda iskar take bugawa tana yin nan jirgin yana yin nan idan iskar tana yin nan jirgin yana yin nan to yanzu sai technology ya zo ba haka za a yi ba a ƙasa za a sa iska ta dinga burgawa tana tura shi kawai inda ake so nan zai yi shine in ya sha idan Allah ta'ala ga dama yuskinin riha sai ya rike iskar fa ya zalana rawakida sai jirgin ruwan ya tsayunto yana tsaye tik yana nan kalma'in rakidi kamar ruwan da baya gudu rawakid ma'ana wanda yake tsaye tik baya motsi ala zaharihi akan wannan ruwa din inna fi zalika kaga cikin wannan la'ayati akwai manya-manyan ayoyi da kulle sabbarin ga dukkan mutumin da yake mai yawan haƙuri shakur mai yawan godewa ga Allah da ayyuka mai yawan godewa Allah da baki na'am
aw yufiquhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lamu alladhina yujadilu
Allah ce au yuzikuhunna koko idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya turo iska ta halakar da su iskar ta fi karfin jirgin in bai rike iskar ba to ya sako iskar ta yawa kuma iskar ta halakar da su bima kasabu da abin da suka aikata ko abin da su suka aikata wa kansu na kusakurai wa ya'fu an kafir Allah a shirye yake yi afuwa ga mafi yawa yawan abin da mutane suke aikatawa saboda waɗansu bayan Allah suna cikinsu ba za su halaka ba ma'ana kana cin albarkacin wani bawan Allah baka sani ba mashin Allah na gaya mana cewa in ba dan mata bayi da ƙananan yara da dabbobi wani abin idan aka yi wa Allah Allah sai ce na fasa yin ruwan sama kowa ma ya ɗanɗana kudansa ku ci kanku in ji yadda wani mai ba da hannu a nan yake idan ya yi ƙoƙari iyayensa mutane a yi haƙuri don Allah ku yi haƙuri ya busa usur ya busa usur ku yi haƙuri can su wuce kun ga can da yawa a ba su dama a rage wannan sai ce a sai ya kawo wannan sai a tushe sai ta tokuci kanku sai ya cire usur ɗin sai sa ne sai tafiyarsa sai a yi minti goma minti ashirin minti goma sha biyar minti talatin kowa yana ta guri me ya faru wani mutum ne ce ku ci kanku ran da Allah ta'ala ya ga dama to haka zai yi wa bayi sai a shiga wahala to amma ma'aikin Allah yake cewa akwai ƙananan yara akwai bayi akwai kuyangi akwai dabbobi Allah ba zai azabtar da mafi yawancin mutane saboda kaɗan da suka aikata wani abu ba mafi yawa sai su tsira su samu wato ainihin cin nasara a rayuwa sakamakon akwai mutanen kirki a cikinsu wata rana wani bawa daga cikin bayan Allah ya taɓa irin wannan a cikin teku ana cikin tafiya cikin jirgin ruwa aka ce sai jirgin ruwan ya tangal-tangal zai kifi da mutanen da suke cikinsa wataƙila a cikin mutane akwai mai zunubi Allah ya so ya kama bayi da abin da suka aikata to amma abin sai shafar wanda bai aikata ba shine matsalan zama da mugun mutum kai ba mugu ba amma abin da Allah zai mai sai ya taba ka koyaya wani bawan Allah sai ya ce ya ayyuhal bahru uskun ala zaharika baharul ilmi kogi nutsu kogin ilimi ne a kanka kogin ilimi yana kan kogin ruwa kogi sai ya ji maganar sai ya nutsu ya shiru ya daina tangal-tangal din zai zubar da mutane da aka zo bakin gaba wannan abin da ya yi kuskure ne a tsakanin tsakanin da ke shi da Allah har ya tinkahu ya alfahari to Allah ba zai kyale shi haka ba sai ya jarraba shi dan ya gwada masa ba shine kogin ilimi ba an zo bakin gaba sai ga wata gyatuma dab dab dab ta shigo ta ce da Allah ina kogin ilimin nan yake ina so zan yi fatawa dama abin ya dame ni yau Allah ya haɗa ni da kogin ilimi a cikin tafiya sai ya ce me tambayar ki ta ce da Allah idan aka yi wa mijin mace masaku almasahu shafewa aka mai da mijinta dabba ko aka mai da shi dutse don Allah idan za ta yi idda za ta yi iddar an mutu an bata ne ko ku za ta yi iddar an sake ta ne malam kogin ilimi to kaga dole kogin ilimi ya ce a astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim dan da sai ya komawa Allah yace Allah na tuba ba ni bane Allah ba ni ne kogi ne wa Allah ƙarya nake ba ni ne kogi ne wa Allah tuba nake shikenan sai kogi ilimi tambaya nake in baka sani ba in gaya ma kuma ka rubuta ni a cikin sanadinka na ilimi har da gyatuma zai dauki ilimi a wajen gyatuma kuma haka ya karba dole yace baiwar Allah kin shi cikin manya-manyan malamai na duk sun zani malamai da ne alki nake alfahari su kina ciki take to idan aka shafe mijin mace abin da ya zama sai ya zama dabba mai rai aka mai da shi kare ko aka mai da shi guri ko aka mai da shi ungulu ko aka mai da shi tsuntsu to za ta iddar an sake ta ne amma idan da aka shafe shi dutse aka mai da shi ko bishiya za ta iddar an mutu an batta ne domin a jikin wannan dabbar akwai rayuwa yana da rai amma jikin dutse ko bishiya babu rayuwar da muka sani mai numfashi babu sai dai rayuwa sun ilimin Allah na ta sai ta iddar an mutu an bata arba'ata ashirin wa ashara amma idan dabba aka mai da ta buri ko jaki ko ungulu ko wani abu haka to shi za ta iddar an sake ta ne talasata ƙuru'in ƙuri uku za ta yi to Allah madaukakin sarki yana yin abuwa ga mafi yawan abin da bayi suke aikatawa waya alama sannan Allah ya san allazina yujadiluna fi ayatina waɗannan da suke jayayya suke musu cikin sha'anin abin da muka aiko annabawa da shi ma lahum min mahis ba su da wani gurin da za su gudu su guje wa Allah maɗaukaki sarki shi ne biwayar waya alama da na sama kenan ko ko waya alamu da rafa'i ana karantawa wato ainihin waya alamu Allah shi ya san allazina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis Allah ya san wanda suke musu akan sha'anin ayoyinmu a lahira ba su da maguda ba su da wani guri da za su guje wa Allah maɗaukacin sarki na'am
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون yake fa ma utitum duk dan abin da aka baku komai yawansa a gurin Allah dan kankani ne dan kankani ne komai Allah ya baka a gurinsa bai baka komai ba saboda ne ai walillahi mirasu samawati wal ard duk abin da sama take da shi da abin da kasa take da shi in kowa ya gaji abin da ya gada a ƙarshe a tattara a barwa Allah kayansa dama nasa ne saboda haka cikin irin arzikin Allah inda zai baiwa kowane ɗan adam ɗin duniya abin da yake so yanzu na san dai duk abin da kake da bukata bai wuce kashi ba kuɗi hannu to sai a ce ga su can a suto ka tafi da buhun muna da manya-manyan tireloli ka je ka ɗebo don Allah nawa za ka ɗebo ai sai abin da aka gani wataƙila idan an tambaye ka nawa ne ka ce wallahi ma ba sani ba ta wani mutum wani ɗan wani wani wani attajiri an ce wai zai zai wa wani ɗan siyasa tallafi ya kai masa kuɗi buhu buhu wannan a ɗan sai mai saboda yaƙi neman zaɓe ina irin motar na lita hayes buhu buhu a ciki a makare an kwance sai ɗin ya ce ya excellency ai ɗan gudun gudun mawa na kawo ta yaƙin neman zaɓe gashi na ana taimai sai ce nawa ne suke nima Allah ban san nawa bane gashi nan dai a mota kaga ma'ana yake nan yana da arzikin da zai bada bai ma san abin da ya bada ba to Allah madaukake sarki cikin irin ilimin sa da irin arzikin sa duk abin da ya baiwa halitta dan kadan ya bayar dan kadan ya bayar shi yasa yake son bayinsa masu kyauta bayin Allah masu kyauta Allah yana son su an taɓa yin wani mutum da ake ce da shi hatamu da'i saboda kyautarsa sai da ya taɓa bada kansa a kai kasuwa a sayar wani mutum ya zo gidansa ya ji labarin hatamu da'i ba a zuwa gidansa a dawo da babu sai ko bukata ta kama shi ta gaskiya sai je gidan hatamu da'i ya sallama hatamu da'i ya fito sai ce da Allah mai gidan nan nake sai ai mun sallama da shi hatamu da'i naji an ce yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza do Allah ai mun sallama da shi dan ina da bukata iri kaza iri kaza da Allah ai san mun da bukata nan kafin ya fito hatamu da'i da ya koma gida sai ce da mutumin to sai ya koma da ya koma sai ya cire wannan rigunan sai ya sa tsumo kara sai ya samu bakin tukunya ko bula sai ya shafe jikinsa da shi sai ya kawo igiya sai ya daura a wuyansa sai ya fito sai ce ina bakon nan sai ce ranka dai an yi aiki ne sai ce mai gida ne ya aiko gidan nan yau ba abin da ake so sai amma da Allah ga wani bawa ka kai shi kasuwa ka sayar ka je ka ja bukatar ka da kudin a shi hatamu da ayi din ne shi yawa kansa haka aka fito ba mutum cikin tsummo kara ba irin wancan da ya koma cikin gida ba mutumin ya kama hatamun da ya kai shi kasuwa to fa a garin ciniki wani ya ce wani ai hatamun da ne kai ne ya kai ka sayar da hatimu shi ce ba hatimu da'i ba ne ne ya kai ka sayar da shi ce ba hatimu da'i ba ne gidan hatimu da'i din da je aiko wanda wannan bawan ya ce in sayar da shi in je in biya bukata ta to shi ke da ai masa kuɗi aka yi kuɗi aka ba shi kuɗinsa ya tafi na 'yanta ka ya dawo gida an 'yanta shi to Allah wai zai iya wannan a yanzu sai dai ciya mamman Suleiman a ga ciya mamman ma Suleiman ko kuma an sani man sani zai iya wata kila na ba da labari cewa shi yasa larabawa suke aljihu a baya a baya suke aljihu bangaren kafa da dama akwai aljihu a zuba a zuba yan kuɗi idan kana tafiya tare da shi bukatar da kama ka ka sa hannu ka ɗau kuɗin za ka biya bukata ko waya ba zai yi maka ba haka sahabbai suke shi ma wanda zai ɗauki kuɗin saboda imani ba zai ɗauki fiye da bukata ba ba zai ɗauki fiye da bukata ba iya bukatar zai ɗauka bukatar ta dirhami ɗaya ce dirhami ɗin zai ɗauka in kuma bukata har a je a dawo kuɗin nan ba wanda ya taɓa to haka sahabbai suke da imani don haka Allah ta'ala yake cewa fa ma utitu min shay'in dukkanin abin da haka Allah ta'ala ya baiwa bayi famata'ul hayati duniya dan taba kalashe din abin duniya shi mata'u kamar dai su yi kambo a lewar larabawa ana taunawa ba a tattaunawa to tunda ko ba a tattauna ta yaya ake ake haɗiye ta wataƙila ma ba ka sanin san da ka haɗiye ba ka sani komai yawanta in kasa a baki in an yi mace ka ji babu to duk abin da Allah ya baka a duniya daidai yake da wani abin mata'un ne ta baka lashe ne in an jima sai ka ji kana bukata babu fa mata'ul hayati duniya dan kankanin abin jin daɗi ne na rayuwar duniya wa ma inda Allah khairun wa abqa amma abin da Allah ya tanadi yake ya ware shi a ta malahira ya ajiye khairun wa abqa shine mafi alkhairi shine mafi dawama kamar ya shi ne mafi alheri aka je lahira aka ce ba a wuta kake ba aka samu alheri sannan idan an shiga aljanna din nan misali an tashi alkiyama ranar juma'a an yi abin da za a yi an gama ranar juma'a za a waye gari asabar a cikin sabon gidan aljanna to lahadi litinin talata laraba alhamis su kenan ko to satin ya kewayo ne amma babu rana babu dare satin ya kewayo Allah sai ce to rana ya ce ba yau fa satun kuɗi a gidan nan cikin cikin aljanna a zo a yi abin da ake so shine a zo a ga Allah yau dai kam Allah nan da ake ji a zo gashi kuma wani ba zai kare ma wani ba kowa zai ga Allah shehu mu ce malam uba sufiyanu Allah ya kara masa jaddada masa rahama da yake bada wannan karatun sai ce kamar dai mutane ne suna tsaye a fili daya amma farin wata ya kai daren goma sha hudu don Allah ba zai kare ma wani in dai ka daga kai za ga farin wata in ka ga ba gan shi ba ba ka daga kanka ba ne amma ba wanda zai kare ba kowa sai ya ga Allah ba mai kare ma wani to Allah sai ya ce to gashi kun yi sati daya kuna cikin aljanna a cikin aljanna akwai wani abin da kuke so kuma in yi muku akwai abin da kuke bukata in yi muku aljanna to yanzu an baje filin akwai ragowar wata bukata ne a gidanka zai babu me ka nema ka rasa duk abin da ka auna a ranka kafin ka gama tunanin ya zo gabanka ko menene shi kafin ka gama tunanin ya zo gabanka kuma dan Allah ya faranta maka rai sai ya halittu waɗansu 'yan ƙananan yara masu kama da gwal suna shigowa gidanka suna gaishe ka suna tambaya ko da aike to ka aike shi ina yewu maka ne ke fa ne ko mai ko kai barka ko zubar da shara babu kawai su Allah yake faranta maka rai ya tufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura in ka gansu kai ka ce lu'lu'i ne kerere tatacce suna tambayar ka ko to wai wannan abun Allah yake tambaya akwai wata bukatar da baka gani ba har yanzu dai Allah ya san akwai ragowar bukata har magana ganin Allah to Allah dai gashi Allah sai ce to akwai bayina iri biyu akwai annabawa sun yi aiki su suka kawo kuna amma akwai magadansu su suka tabbatar da aikin annabawa ku nemo irin waɗannan malaman a je a yi mitin a tattauna a kawo wa Allah bukatar bayi 'yan aljanna a yau kuma a yanzu shine sai a tattara manya-manyan malamai na Allah malami rabbani malamin da ya san Allah ba kowane malami ka rabutu dan ka san nasi a nemo ka ba a sai malamin da ya san Allah shi malamin da ya san nasi kadai Allah wato nasin nasin kawai ya sani bai san Allah ba shine idan an ce ga wani mutum yayi kisa da ɗari ba ɗaya zai tuba sai ce Allah ba zai karbe shi ba shi ma sai a kashe shi sai a kashe shi ma amma malamin da ya san Allah idan an ce da shi an yi kisan rai ɗari ba ɗaya amma ana son a tuba da za a tuban allan zai karɓa sai ce irin ku allah ya fi so malami rabbani ke sai ki da shi al'alim ar-rabbani to ire idan sa ake tarawa ba kowane malami zalla ba malami zalla ba irin wannan ba ai nasi ya ce ai nasi ya ce a nan wani lokaci ba maganan nasi ake maganan sanin allah ake inda nasi zai yi aiki yana nan inda sanin Allah zai aiki yana nan wani baya kora wani kaga nasi yana nan wanda da ya daure dari wanda da ya daure dai kamar ya kashe duniya gaba ɗaya wanda ya raya mutum dai kamar ya raya duniya yana yana nan dan ka kiyaye kisan kai amma kuma mutum yayi ta'abi kuma ya tuba Allah ya karbe shi shi ma akwai sanin Allah da yake kawo haka shikenan idan an tattara irin wannan malaman sai su koma sai su taro su yi meeting su conference taron ƙara wa juna ilimi har yanzu dai bata ƙare ba sai a dawo da jawabin bayan taro Allah yana jira kenan ubangiji an dawo da buƙatar bayi yan aljanna me suke nema a aljanna kuma in yi musu a ce yaddar ka suke nema Allah sai ya murmushi da tajallinsa na jamala da tajallinsa na kamala sai ce kun yi dabara da kuka nemi yadda ta radiyallahu anhum wardu anhu sun nemi yadda Allah Allah ya ce ya yadda inda Allah ya ga dama ya ce bai yadda ba Allah ta kasa ta motsa wata ran sai ce a fita to amma tunda an nemi yadda ya ce ya yadda shikenan khuludun la khurujin shiga ciki a dilme a bata ba fitowa a aljanna kenan me zai dawamar da bayi yaddar Allah amma in ba dan Allah ya ce ya yarda ba to fa wallahi wata rana sai Allah ta kasa ta motsa kuma ba me ce da shi me yasa haka yace kai ku fita na fasa ba me tambayar ka dan haka Allah ta'ala sai ya cewa waya alamu ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما إن الله خير وأبقى أبن الله يكره شيء شيء ما في الخير sannan shi ne mafi dawwama lillazi na amanu ga bayin da suka zamanto masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun musamman waɗanda suka dogara ga Allah komai nasu sun dogara ga Allah ne ba sa waigawa zuwa ga wani Allah ɗarfata aini an taɓa ba da kisar wani bawa daga cikin bayan Allah wato zuciyarsa ta gaya masa cewa ba zai iya zama cikin mutane ba ya fita wajen gari ya halwa ya fita wajen gari ya halwa haka zuciya ta gaya masa shi kuma Allah ba haka yake so ba ba halwa da yake so ba so yake ka shiga cikin mutane ka cuɗanye su ka daure karka zalunce su idan sun zalunce ka ka haƙura ka yafi ana ake samun kusancin Allah shi sai shiga kogon dutse da ɓuya yaje yana ta bauta yana ta bauta yana ta bauta to da safe sai wani mutum a cikin sifar mutane sai ya wuce da linzamin doki sabo fil da safe can dab da faduwar rana sai ya dawo da linzamin a tsintsin kashi an yi kata kata da shi da jini sai ya tafi gida gobe da safe ya sake dawowa to ran nan shi mutumin ka mai halwa sai ya ga ai yanda nake a fadar Allah yanzu kam duk abin da nake so haka Allah zai mu bai mutumin nan tambaye shi wani doki ne ga gare shi ya kama shikenan mutumin ko ya je ya dawo da linzamin doki a tsinke sai ku fito da kogon dutse sai ke bawan Allah wani doki ne ne ya gagare ka kamawa kwana da kwanaki kana wucewa ka kasa kamo shi mu je in kawo maka shi kawai cewa zan dokin ya tsaya ya tsaya ka sa masa linzami kuma ka sa masa linzamin ka hau kai tafiyar ka sai bawan Allah ba za ka iya ba wani babban bawan Allah ne da ake ta da shi Sheikh Abdul Qadir Al-Jiyani radiyallahu anhu irin yanda ya yarda da Allah kokari nake in ga minti ɗaya ya rabu da Allah in kamo shi ban ga wannan ba shine ya gagare ni in kama shi kuma kai ma kana daga cikin mataimaka na bari ka ji sai aka fara kiran suna ana kiran sunansa sai ya ce sa ko ma'ana na'am ashe shi ma shedan ya shiga cikin zuciyarsa yana taimakawa shedan aiki bai sani ba dan haka shi ba a ce babu halwa ba ba a ce karka keɓanta ka bauta wa Allah ba in kaga hakan zaka yi zaka iya yi amma Allah so yake kai mu'amala da mutane ka daure kada ka cuce su idan mutane sun cuce ka to sai ka tuna girman Allah da afuwar Allah akan bayi kai ma sai kai afuwa Allah sai ya maka afuwa saboda ka wa ala rabbihim yatawakkalun musamman waɗanda suke dogaro ga Allah ta'ala cikin dukkanin al'amuran su ba sa miƙawa wani Allah wato ainihin irin aikin da suke wa Allah madaukakin sarki na'am
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما
na'am والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون Allah yake cewa wallazina sune wadannan da yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha suke nisantar kaba'iral ithmi zinubai manya manya waɗanda idan mutum yayi ma sai an yi masa haddi wal fawahisha da kuma alfasha ita ma wadda ta yi girman da idan mutum yayi ta sai an yi masa haddi mutum ya zamanto yana ƙaurace ba irin waɗannan abubuwa wa idza ma garibu idan wani dalili ya sa sun fusata hum yaghfirun sai sukan yi afuwa su kau da kai ga abin da ya faru wallazina stajabu da rabbihim sune waɗannan da suka amsa wa ubangiji madaukakin sarki zuwa ga abin da ya kiraye su zuwa gare shi na tauhidi da bauta ga Allah madaukakin sarki wa aqamu salata musamman suka iya tsaye da sallah to anan ba a kawo atu zakata ba inda zai wakilci ba da zaka yana gaba sai ce wa atu zaka wa aqamu salata wa amruhum shura bainahum al'amuran su ya zamanto suna shawartar junan su sai ce wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan suna ciyar da abin da muka yi musu arziki da shi ko ta hanyar wajibi zakka ta fito ko ko ta hanyar tadawi sadaka ta fito mimma razaqnahum yunfiquna wadanda wato ainihin suke ciyarwa daga abin da muka ba su arziki da shi na dan abin hannunsu to waɗannan mutanen suna daga cikin bayin Allah da Allah madaukakin sarki yake so ya kuma ke san irin ɗabi'un nan nasu maganan wa amruhum shura bainahum al'amuran mu'minai gaba ɗaya shura ce shawara ce shi yasa lokacin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ayi wafati shawara aka fara yi ya za a yi masa wajen wanka aka shawarta ya za a yi wani ce to mu je mu tuɓe kayansa mai masa wanka wani ce ku tsare ta annabin Allah kar ku tsare ta shi sai kuwa suka je hatifi daga sama yana cewa absiluhu fi thawbihi wa la tujarridu ku yi masa wanka akan tufafinsa kar ku cire masa kaya sai aka dinga kwarara ruwa kawai ana gyara jiki ana cudawa amma tufafin sana jikinsa aka yi masa wanka ina za a binne shi idan an gama yin wanka an haɗa likafani aka ce a kai shi makka don san aka haife shi shawara ta ce a'a a kai shi baitul maqdis dan nan kabarin yan uwansa annabawa suke wani shawara ta ce kai a binne shi a madina don a nan ya rasu to ya za a yi sai aka ce to wannan dai shawara ce in akwai wani wanda yake ganin wani abu da ya fi ya ba mu shawara sai wani mutum ya kawo abin da ya fi ɗin shi ne mai na ji ma'aikin Allah ya faɗa da kunni na ba a taɓa binne annabi ba sai inda ya rasu annabi Musa da kan sai kai kansa kabari da kan sai kai kansa kabari shi abin da ya tsana a duniya mutuwa ba ya san mutuwa baya san mutuwa shi ya so a bashi ta kira zuwa ga addini amma da lokacin yayi Allah zai gwada masa yaya mutuwar take a gurin bayin Allah sai Allah ya aje waɗansu mala'iku cikin sifar mutane sun haka kabari suka ce da shi bawan Allah ka taimake mu mana wani mutum ne ya rasu kamar tsakanin kai da shi kamar tsawonka irin tsawonsa girman jikinsa irin girman jikinka duk Allah ka shiga ka kwanta mu gani idan ya yi daidai sai ka taimaka mu je a ɗauko shi Annabi Musa da ya kaife ta yi shiga Allah sai ya buɗe masa gidansa na aljanna aka ce bawan Allah fito ya ce a kusa tukunya fito man bawan Allah mu je a ɗauko mana mutumin ya ce abin da sa fito daga nan bi me zan yi da nan gurin ga nan me zan yi da nan gurin ganan saboda nan gurin dukkanin abin da Allah yake tallata aljanna shi gashi na ganshi kuma a yalwace me zan yi da wahalar wannan rayuwar duniya din shi da kansa sai kai kansa kabari to sai aka yi masa kabari irin na wancan lokacin in tukwane suke sawa suka sa tukunya in itace ake sawa aka sa itace haka aka yi idan haka su annabawa ana binne su ne inda suka yi wafati to zan kai shawara ta kare sai abi abin da nace kuma ya tabbatar haka ake sahabbai suka ce kai bamu taba ganin mutum mai saukin kan ma'aikin Allah ba ma'aikin Allah muna cikin sahabbai ana zaune a waje to cikin abin da ya shafi cikin gida da Allah ƴan uwa abokan zama za a fito da abinci in an jima miyar me kuke sha'awa sai shawarce su a gidansa miyar me za a yi in an gama a fito ne don a ci su ba shi shawara wa amruhu shura bainam haka yakan shawarci matansa musamman sai da ummu salama radiyallahu ta'ala anha idan an ji za a yi yaƙi sakamakon umra wato ainihin kamar sulhin hudaybiya dalilin sulhin hudaybiya kawai shawarar sayyida ummu salama ce da aka fasa yakin sahabbai suka tibire sai an shiga an yaki shi kuma aikin Allah yana jin tausayinsa a haƙura aka yi maganar sulhu a dawo duk abin da ka ɗauko na hadaya ka soke abin hadayar ka in na sokewa ne ka soke in na yankawa ne ka yanka kai aski sahabbai suka ce a ma'aikin Allah mu sai an shiga ai sun rena mu da yawa sai mun nuna masa izzar ka da buwayar ka a matsayin ka na annabin da Allah ya aiko mana ma'aikin Allah sai shiga cikin rumfa da aka yi masa da shi da sai da umu salama sai yake cewa da ta ina ajiye wa tsoron sahabbai na kada Allah ya fushi da su na ce sun ce na ce su kaza amma sun tubure sai an shiga sai an shiga yaki ina jin tsoron kada Allah ya musu azaba sai da umu sai habba mu aikin Allah ai ba haka za a yi ba ni ya kai sai in fita na taho da ƴan raƙuma da zan soke in ce a kawo min su in soke na taho da wanzamin da zai bin aski ina wane zo kai mu aski ka soke raƙuminka kai askin ka shi ke nan ka warware haramin ka kaga abin da sahabbai za su yi lakin Allah da ya fito ya gwada wannan shi ke nan kowace sahabi sai a ce tunda annabi ya soke raƙuminsa ko abin hadarsa ni ne zan danawa sai sokewa to tunda ma'aikin Allah ya warware haraminsa ba zai umara ba ni ne yasa dole sai ne umara shi ma sai warware shi ke nan an sami mafita da shawarar sayyida ummu salma radiyallahu ta'ala anha to dan haka wa amruhum shura bainahum su mu'mini kullum al'amuran su shawara take tsakanin su ya su wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan daga abin da muka yi musu arziki da shi suna ciyarwa Allah ka ba mu iko mu ma mu ciyar alhamdulillah amin amin to alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulunci Allah ya taimake musulmi Allah ya kafa dukkanin addu'o'in mu Allah ya amsa dukkanin addu'o'in da muka roƙa ya kafa dukkanin ibadun da muka yi wannan wata yanda farkon sa yake rahama da tsakiyar sa gafara karshen sa yanci gaba da shiga cikin azaba Allah kai mana gafara kai mana rahama Allah ka yanta mu daga cikin bayinka dukkanin alkhairan da Allah ta'ala ce baiwa bayansa a wannan wata Allah mun roke ka Allah ka bamu dukkanin abin da muke roko na arziki Allah ta'ala ka bamu dukkanin abin da muke tsoro Allah ta'ala ka ije mana alfarmar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda yake wannan farfajiya Allah ya san sunan kowa ya san kamanninsa ya san bukatunsa Allah ya biya ya sa mana albarka da alkhairi a ciki masu neman jari Allah ya ba su jari masu neman ayyuka Allah ya ba su ayyukan yi abinda Allah ya ba mu na jari ko aiki Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a ciki alfarmar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama dukkanin bukatun mu na alheri da wanda muka yi tunawa da wanda muka manta Allah ya fi mu sani Allah ya biya mana Allah ya sa mana albarka da alkhairi a ciki baban Allah da ke ba mu ruwan sha Allah ya sha da shi alkausara baban Allah da ke ba mu haske da sauti Allah mun rike ka Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsa Allah ka kiyaye asara a cikin dukiyar mu baki daya Allah ka tsaya mana da tsayawarka Allah ya kula mu da kulawarka Alifa Allah ka rahama zuwa gare shi ayyukan da ya faru na alheri iyalai suka dora Allah ka kara musu kwarin gwiwa Allah ka sa musu albarka a rayuwa wanda suka yi tafiye tafiye da sai Allah ya da mana da su lafiya alhamdu shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama Fatiha da alamna sharaha da salatul fatihi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله